بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من اسم حرف شين أن في قول يرى أن تمسك فيه أريد به إسرائي أن سمعتي فلا أنتني ما أشكو أجل من لساته شهدت بأن الله أسرى بأبده من المسجد الأكثر من المسجد الأكثر وشي إلى العرش الفاظ التي أنفت هناك أمشي لقول فأن بنتي وند جر أن سمت قلبه وند قلبه وند أكن في جر وند أكن في ذالنتي أن سمت دكتور منزل الله zancen da aka mishi zalunci ga daukar manzan Allah wannan zance ni na ke mace ya ce uhelu bihi wanda ake so a canza wannan zancen isra'in isra'in manzan Allah an kunye haddihi ga hakikin yadda aka yi ba wace mummunan zancen da baya faɗi shi ne cewa wai isra'in ga kyau da annabi da ruhi ne ba da jiki ba wannan mummunan magana ce saboda kokarin rushe daraja annabi ce wala an sani ba zan gushe ba ma ishtu matukar na rayu an shidu ina rera waka wani saddihi don tun kuɗi ko toshe wani shi ne stadihi akan toshe wato ainihin zan tarera waka domin lissaddihi in toshe wannan miyagun maganganu da aka zagina sai hitsu bi annan laha na shaida hakika Allah tabaraka wa ta'ala a tsara ya yi tafiya da manzon Allah shine bai abkishi da bawansa min al-masjid al-aqsa daga masallaci mai nisa rufiya ila al-arshi aka daga da shi har zuwa al-arshin ubangiji bi ismin nabiy al-mustafa wa bi zatihi ai wannan tafiya da cikin annabi zaɓaɓɓen Allah wa bi zatihi da zatinsa wa fi nabahi kuma a cikin faɗakinsa lam ya hata liɗi bitanatihi bai cuɗanya da magagin barci ba a tare da shi wacce shi ne a hangaje ke shahitu bi haza murgimin lisanatihi shahitu na shaida wannan bi haza da wannan nake so murgimin lisanatihi dai in turmu da hancin maki mazan Allah shahadata shi irin shaidantawa da man addalahu wanda ya ba mazan Allah shaida mu'jizatihi saboda mu'jizar manzon Allah irin lisanin safa irin harshen dutse da ya bada ya magana don ba da shaida ga manzon Allah kuma da tabbatar da mu'jizar manzon Allah wal jinni da harsuna aljannu wal insi da Allah wato yadda kuma mutane suke ba da harsunan su wajen ba da shaida ga annabi wal wahashi da dabbobi lakar sadaman ya ci kama sadaman mada wanda Allah ya jagoranci ya shugabanci wanda za su zo kamata da manmada kamar da shugabanci waɗanda suka shuɗe fakana alal aldadi yanzu Allah ya zama akan makiya kasaifi kamar takobi muntada zarare wasalla bi hairul harki da Allah ya salla da mafi alhairin halitta fi mala'in rida a cikin jama'an nan yardaddu shafi'ul wara manzon Allah mai cecin talikai ne kabla du'a ilal qada gabanin a kira wato zuwa ga yin hisabi zai ceci wasu jama'a gabanin ma a kira su zuwa ga yin hisabi ko mun fizuhum ba aji ta'rudu lil badashi manzon Allah mai samu gayi ne bayan sun jijjira ga damka da in kazihi yanzu min al-hulki man naja bada minhu lil absari wata halil hija وليل الجلالة جهالاتك السجى شفاء أنار الأرض في كبشي في كبش الدجى آه وغيث السلاف الناس في أو في أوز التشي في أوز التشي لإنقاذه من ذا yace yanzu mana da hulki man naja man naja wanda ya tsira mana da hulki daga halaka to yanzu yana tsira ne bikin kaziri da wato ainihin irtarar manzan Allah da samuwar manzan Allah da samuwar manzan Allah bada manzan Allah ya bayyana sai ka dawo nan layi na can uku can ƙarshe don layi na biyu can ƙarshe ya ce ba da manzo Allah ya bayyana shu'a'an yana wani irin haske a narar harda wanda ya haska duniya fi gabashin dija a cikin wanzajjen duhu wato lokacin da ake cikin duhu matabbacin duhu duhun da babu zai gushewa matabbacin duhu za Allah ya zo ya haska ga duniya lokacin da ake cikin matabbacin duhu wanda wannan hakkin ya bayyana da gare ta lil absari da idanuwa sun gani wa taha lil hija kuma wa taha ya bayyana ga hankali ko da ba kai zamani da annabi ba a hankalin ka in ka auno wato za ka fahimci irin hasken da manzo Allah ya wanzar wa duniya walailu jalalati jahalati kasaja a lokacin daren bata a lokacin daren bata a daren bata da kuma jahilci wato shine wauta astaja wato ya dunki sosai daren bata da jahilci a lokacin ya dunki sosai maza Allah sai zo ya yi ta wa gaisu talafan nasa maza Allah girgije ne wato shine matsari ne ruwan sama ne talafan nasa biyar riski mutane sai a wajen dashi a cikin ma ana cin wahala wayayyaki ma ba a samu amma ka tsige su ruwa mai tsananin matsari ke ne girgijin da sha da ruwa sosai ya kusa da mutane mune ruluhu da zaki lufu'adi muni bihi maza Allah muni ruluhuda wato hasken shirya ne zaki lufu'adi mai tsarkin zuciya ne muni buhu kuma mai mai da zuciya zuwa ga Allah ne ba'irul mada mai nisan fage ne gashi dai darajar shi mai nisa ce amma damin kiyasi amma mai mukusancin taimako ne karibuhu kuma mai kusantar da mai kusantar da wannan mai kusantar da wannan taimakon nasa ne ga mutane baya nisantar da wannan taimakon nasa mukusancin taimako ne sannan kuma shi manzo Allah mai kusanta wannan taimakon nasa ne yana kusanta wannan taimakon nasa azimin nada da girman baiwa ne rahabul fina'i mai yalwa farfajiya ce hasibuhu kuma mai yawan baiwa ne manzo Allah wato yabanya wato shi mai yawan baiwa ne manzo Allah shabihu halilullahi manzo Allah yana kama da halilan Allah shine annabi Ibrahim wa huwa habibuhu kuma shi manzo Allah masoyi Allah fake fala na rubuta hagu wutar ta ta garar baki ba ta wucewa irin wutar da ake yi ta girmama baki da laraba ke yi a zalla ta shi ba ta wucewa ko shi ana taimakon baki ba za a wuce ana taimakon baki a gurin sa ba wa wala nuruhu ya ishi haskensa ba zai dindimi ba ba zai sa mutum dindimi ba wato ba za ka zai ba zai dake maka idon ka ba ka rasa ganin hasken ganin haskensa ba akwai hasken da zai kashe maka ido ba ka ganin abu a shi manzo Allah haskinsa maɗaukaki ne amma kuma ba zai sa ka dundumi ba ka rasa gane ka gasa gane ta sai dai irin ya ka san in ka kallaci rana kana iya ganin ta ga ta da haske kwarai kaga dai duk hasken ta zai hana ka ganin ta to haka ne amma kuma in ka in ka dube ta din ba za ka kuma iya gano hakikanin ta ba don shirin ka in yadda ya aza mata kallo kuma zai dakushe kuma wal kausi ya kafi shi manzan Allah wato a shi manzan Allah a taimako ne gaus taimako ne ya kafi wanda yana isarwa min tawa daga halaka in a wauta idan ka taro zuwa gare sa mai ishewa ne daga halaka idan mutum taro zuwa gare sa wal gaisu wancan gausu gaisu daban gausu taimako gaisu mai daurin angelic kafa da daurin wato mai fata ga angelic kafa da daurin ya to wannan shi ko wancan mai daurin wau kenan yake cewa yan fi a nan mawaƙi tsawa ya ce shi wal gausu shi ruwan sama ne wanda yanfi dawa yana kore yunwa an mawaƙi ya gaba girin da ya auku da ruwan sama suka zuba suna kore yunwa wa tibu ya shi yanzu Allah shi magani ne ya shi da yake ko da yake warkarwa mana jawa daga bakin ciki in shakauta in shakauta in shakauta in shakauta in ka kai kukan cutarka da shi magani ne da zai warkar mara kasan likita in ka kai kukan cuta ka zai warkar da kai to manzo Allah likita ne mai warkarwa daga bakin ciki idan mutum ya kai kuka shama'iluhu muzuka na hukumun bila hawa shi ɗabi'un manzon Allah muzuka na tun tun fil azal haka suke haka suka zama hukumuhu hukunta annabi bila hawa ba sun zuciya wa fahamun manzon Allah na da fahimta bila wahayin babu kuskure wani dukun bila foshin yana da furuci babu bila foshin babu alfasha على على ذكراء البرهة وتأبدا ولا وحي لكن نوره قلب توكدا على ذكراء ماذا الله ya keɓanta a kogin hira'i burhatan wani lokaci wata abadan yana ibada wala wahaya lokacin ba wahayi lakin sai dai nuru kalbin hasken zuciya ne da wakada da ya kunnu a cikin zuciyarsa fa akarin bihi ishabba halan wa isada mamaki wato girman ɗabi'un manzan Allah mamakin girman darajar ɗabi'un halayen manzan Allah shi ne wa akarin bihi halan mamakin halin manzan Allah in shabba yayin da wato ainihin ya taso ya girma wa ishadda yayin da kuma yake shi ne kuma lokacin da yake shela zuwa ga addini yayin da ya samarmata da kuma lokacin da yake kira zuwa ga addini shabibatuhu kaga shi kuma shabibatuhu lan tadwa ila alal huda hakanan tasowar manzon Allah bata cudanya daga wato bata cudanya ba face illa al huda sai bisa ga shari'a tasowar ta bata cudanyu bata dauru ba bata kullu ba bata nado ba da ana faɗa haka lan tadwa bata nado ba a tare da shi illa alal huda face sai sama bisa ga shari'a فما ظنه خلق بجرح ولا أحد شيء فما ظنه خلق با wata halitta take tun manzo Allah bi jarhin da wani miki na lahi wala hadashin ko kuma wani aibi mana ke bi mahsusan bi hizbin wa ismatan wani irin daraja ce wato wata falala ce abin keɓancewa gare sa bi hizbin saboda tsaron Allah wa ismatan da isma ta ubangiji izazihu taqdisu an kulli wasmati izazihu taqdisan wato taqdisan tsarki ne daga Allah ubangiji wanda ya masa izazihu wanda ya nisantar da shi an kulli wasmatin da kowane irin ayi bi nafsi minhum min shirahi wa rahmatan tajafun hawa kalban hawa kulli hikmatan wallahu ma'anan wala haqa'iqi kan nafsi wato yace yake magana da ke shagafu hawa in ka duk wancan shagafu la hawa wato murfin hawar kalbi murfin da ya taro zuciyarsa shine kirjinsa hawa kulli hikimatin ya tara dukkanin hikima wato shine wannan kirjinsa kenan bi nafsiya ina fansar raina da wannan minhu da wannan kirji na manzon Allah dan shirahi wa rahmatan saboda yarwantar da Allah ya masa shine alanna shiraha lak sadraka rahmatan da kuma rahamar da aka kunsa a cikinsa wallahu da Allah shi allo ne ma'ana wato a ma'ana wato shi allo ne na ma'ana wal haqa'iqu haqiqoqi wato shine huwa lawhul ma'an shi allo ne na ma'ana wal haqa'iqu kan na kashe a haqiqoqi na ilimi su da kika haqiqoqi na ilimi kan na kashe kamar rubutu suke karara a gurin manzon Allah. Haƙiƙoƙi na ilimi, haƙiƙoƙi na ilimi a wato kamar rubutu suke, kamar rubutu suke wato ga sunan karara a gurin manzon Allah. Ala innahu ar'a bi anami lijimmati ala faɗa ka ji shi annabi ku shi ne mafi kiyayewar halitta daga alƙawari. Wa ba'aduhum an nakasa kullu mazammatin shi ne mafi nisan halitta daga tawaya dukkanin abin da ya yi katsanci wato wani abin zargi hidayatuhu karnawarat kulli zulmati shari'atuhu karfasarar kulli ummati fa aslama ma bainal a'arib wal kabishi hidayatuhu shirin manzo Allah kalnawarat ta haskaka kullu zulmatin dukkan duhu shari'atuhu shari'ar manzo Allah karbasar ta ganar da kullu ummatin dukkanin al'umma ta fahimtar da su ta sanar da su ilimi wa aslama ma bainal aribi har ya zamo aka samu wato musulunta daga tsakanin larabawan ƙauye da habashi da kuma wato wanda suke kuma mutanen habasha wato dai jama'a dai bubai gaba da kenan duka sun musulunta saboda wannan ganarwar a ta ilmantarwa ta manzan Allah. Irin wato kaga wannan fular ban ƙauye saboda ba su suna cikin alƙarya ba ne suke saurin fahimtar al'amari har da suka shari'a da kuma mutanen bubayen da ba yaren larabci ba amma suka gane wannan kiran annabi. Fakan waƙe wannan jahu min sharkin rida fasara nuwaliyan ba'ada an kana fil'ida. شواهده رؤيا النفوس من السدى شواهده جمع القلوب على الهدى وإبراء ما فيه من الجل والكسين وكان واقع ديوا مي أبكاوا yace min sharakin rada daga tarkon halaka na jahu manzan Allah sai ya tsiratar da shi fasara waliyan sai manzan Allah ya zama waliyi fasara sai ya zama shi wannan bawan Allah ya zama waliyi ba da an kana fil'ida bayan yana cikin makiyada su abu sufiyan wa wa'iduhu ta ga fa'idodin manzan Allah amfanin manzan Allah ru'iyar nufusu ko sadda wato shine ko sadda rayuka min sada da kishirwa shawahiduhu dalilan annabtasa jam'al qulubi tara zuciyoyi alal huda ga shari'a wato ba mai tara mutane ga shari'a abu guda an ra'ayi guda ko da ka ga irin tarin siyasa duka kowa na da wani abun da ya kunta a ransa وإبراء ما فيها من الجل والجشي وإبراء ماذا الله كما تقول لن تشيني إبراء وركر وكبتر دا واتو halitta wato kubutarwa wato ainihin mutane ma fi haminar gilli abin da ke cikin wato zukatansu na kekidu wato kulatar zuci wal gisu da kuma ha'inci yana kubutarwa mutane da wannan yana kubutar da zuciya daga waɗannan abubuwa ala na ala أتانا وحزب الكفر فوق السير في ابتلائه فشتات منهم شملا بعد اجتماعه أتانا وزع الله يازو حزب الكفر ومدن الكافر في فوق ابتلائه كان سمن تلتواتو إتتي سمن دورا أسالوكتو tudun tudun wannan tudun ƙasa wato tudun tudun sa ne amma lokacin su kafirran Allah ne ya ga mu ga Allah mulki wannan ƙasa to haka lokacin su suke saman wannan tudun ƙasa amma tare da haka manzo Allah ya rinjaye shine fashattatu minhum shamla sai ya tarwatsa shamlin taron su ba da isma'ihi bayan taron su kullu bihi karbana wajhum kifai har zama kowane daga cikin kafiran karbana wajhum fuskar amfanin su ta bayyana ga al'umma shakayar wara manzo Allah ya shakayar wara kutukokin talitta makashufatan bi tibaihi abin yayiwa ne daga a kokin talitta abin yayi wani da za a yi da bin mazan Allah. Fala asarin baki lillabi wala na shi, sai zaman su ba wani bakire ba wani gurbi da ya yi saura lillabi ga mai halbi wato shi ne mai halbi irin halin kunama shi ne wani kafiri mai halbi irin halin kunama. Wala na shi kuma ba wani mai tsara wato mai tsara irin na halin maciji. shi na shi maciji kenan yace shi ne ba wani wuri da ya saura ga wani mai wato tsara irin mai tsara na halin maciji kenan shi ne bari bari ina min shakawa sunna alal muna da ana ila takawa na hana amin hana yace bari ina mun kukuta min shakawa da koki koke a sanna almuna mun tabbata daga burin mu da ana ila takawa da ana ila takawa دعانا إلى التقوى نهانا عن الحنا دعانا دعانا إلى التقوى maza Allah ya kira mu zuwa ga tsoron Allah ne na hana anan hana ya hana mu daga ha'inci wala haifa min balwa ba wani tsoron ba wani tsoro daga musiba wala haufa min dana ba kuma wani tsoro daga ciwon zuciya shaba amrihi ranar da yana tuwa duna kaifin al'amarinsa ya tsare wato al'amarin duniya da lahira fasir an fasir aminan bainar daragin warrufushi ka tafi cikin aminci tsakanin zakuka da rufushi da kububuwa wato manyan maciji mai saurin tsara kenan kububuwa manyan macizai masu saurin tsara بيمن الرسول لا يوصي ببدر بيمن الرسول يوصى بالبدر في الأذن بيمن كتفي wannan cikin amincin naka da alfarma manzon Allah kusan abin ke bancewa bilfadar da kalala fil azal a cikin azal ka kama bihi wazan diyanati wa tada wa kama bihi wazan diyanati a ka kama bihi wazan diyanati ma'aunin addini ma'aunin addini fakaman biyu ya tsaya ne da da albarkar manzon Allah wa adadal kuma ya daidaita da albarkar manzon walillahi ma abla walillahi ma fa'al walillahi ma maki ma abla abin da manzon Allah ya rubuta shi walillahi ma fa'ala ma maki abin da manzon Allah ya kita shafa'ilina illoli shafa shafa ilalan da shirki manzon Allah ya warkar da duk illolin shirka laulahu ba duk manzon Allah ba lam tazal zuhula da ɗaukar fansa bai gushe a duniya ba bila akalin ko ba tare da an ba da biya ba da za a yi ta ɗaukar fansa a duniya wanda zai kashe wanda ke kashewa ko ba tare an ba da biya ba jurahan kuma za a yi ta rauni bila arshin ba tare da biyar haƙƙin rauni ba irin haƙƙi na biya da ake biya aminan aminan bihi min kulli wasin wa nikmati aminan an samu aminci da albarka manzo Allah min kulli ba'atin akan kone tsanani wa nikimatin da kuma kowace irin guba sha'auna bihi man kana bidiri bi khidmati sha'auna mun tserewa man kana bidiri bi khidmati wanda aka kusanta su da gabata wanda aka fara kusanta su can farko farko suka fara gabata su mun tsere musu fa'atna bihi murrin jaye man kana ya za'a bi kudmati to wanda yake alfahari da gabata ina ganin ya gabace mutumin ce da musamman rinjaye rufuna mun ɗaukaka da manzon Allah nassan bisa ga nasi ala kulli ummatin akan kone al'umma wala ajaban ba wani abin mamaki alwabulu kaga mamakun ruwa ta yana zuwa fi akilin rashi bayan an fara yayyafi wato wasu sun zo ne a yayyafi muku sai muka zama mamaku wal faharu wato shi manzo Allah fahari ne wato fajar wal fajar shi alfijiri ne la ya hafa wato alfijiri ne wanda yake istisahu bayyana sa la ya hafa alayka bai bai bai koyuwa gare ka idan ya gudu mun hasken zai ta watsuwa ne ta watsuwa ya haske ko ina a duniya kuma rana ba ta fito ba huwal faharu manzo Allah shi alfahari ne limar ga mutumin dan mutahi wanda aka kaddarta shi falahu da rabauta shine ke alfahar da annabi azizun alaina abu ne mai wuya gare mu na ayyuni tunta manzo Allah wanci zahu da nisan san rashin saduwa da shi wannan abu ne mai wahala gare mu sahiyun wato abin marmari na gare mu shine sahiyun alaina abin marmari na gare mu fikiruhu ambatin manzon Allah wamci da yi da jikin manzon Allah wa asma'una kaga wato wa asma'una kullum mutu suna karkata ne da sun jin ambatin annabi وألسنن وأتي وألسننا تفشي ألسنا موسنا بينا أنبتم من زن الله لوكتي بان لوكتي بدائه يبوني مكيني wanda rammat wasu jillatar kadar yake neman siffanta biman kadarin annabi amma balagat ni zaskar ni ishara usuratan amma tare da wannan da muka ambato din ba zai riski ko da ushirin ushiri min zakka na wannan girman kadarin annabi ba kamar shi Ibrahim yake cewa a falaisa usuri usurin ma fi sahaifi abin da ake faɗi na darajin annabi bai ce usurin usuri ba yake kamar ma kace ɗaya ma kusa dubu domin ma ce jani inda ta ci didi zikirhi yana cikin abin da ke damu na lokacin da ake sabanta ambaton annabi shine damuwar shigani gashi nan ko odun in ga ganin nan zaune duniya zuwa da kabari ban je na zirce kabarin annabi ba wa kam ka'idin ya danu ilai da yawa mai zaune amma sai kusanci annabi walan yin shi bai tafi kuma shi ne ya siru na tsairan fi majalisi fa'ajaban mamaki mamaki yake fa'ajaban mamaki ajaban lisayar mamaki akan wannan tafiya ya shi duhu na sufura ba suna kama da dutse da nuri guda amma kuma suna tafiya irin tafiyar da kafin wanda ke tafiya falillahi ma asku mamakin abin da yake kai kuka gare ta millar akul jawa na kunkunar zuciya ladar ana halat jismi na kara haddani haddace likuwa hakika jikina ana halat jismi jikina ya rame kuma la kara haddace likuwa karfi na ya roshe saboda tsananin wannan damuwa da nake cikin rashin jihar jihar manzo Allah fa kultu nace shakautun nawa nace ina ta kukan nisa na da annabi amma wal halu hali na ne aunu alal nawa ya taimaka a kan nisanta ta da annabi abu kaga wata dare kirjina da yi ya yi kunci yadda zai hawa bisa ga abin da ya tara na na kunkunan damuwa rashin zuwa ziyara wa hal barra makasurar janahaini min inshi shin wai makasurar janahaini mai kararin yake wai ce darra zai iya tashi min inshi daga shekarsa irin tsuntsu mai kararin yake ba zai yi ba wai wanda bai da guzurin zuwa da kuma zai samu damar zuwa zuwa za a iya tafi ya lahi wa ya lamu hiddin yasibu sujunuhu ya mamaki masoyin da yasibu sujunuhu yana jin daɗin damuwa ta da yake wato ya san saboda damuwa ta alheri ce arziki ce wa ya azaru min ha yana jin tsoro yana jin tsoro an tahunahu sa'atan wai kace ta ha'ince shi wani lokaci ta bar shi mun da mursa annabi ba alfin tabar mutum dubu wajen habiban wannan dama ina cin saboda nisa na da masoyi rafa Allahu dini wanda Allah ya dauka dini sa shadattu alal qalbi da yadda basara shadattu na daure hannun hakuri alal qalbi ga zuciyata na rike hannun hakuri ga abuta ga zuciyata duna na rashin kuma ba zuwa ga annabi wato ba zan taba hakuri ba eh sai dai ina bar duniya amma ko shi zan ci damuwa in ne ya ce ta ga su haka laƙaha harrun ta harruku wannan shi ya ce ta ga harrun ta harruku ya sun kuna wannan kashi da ta farfasa su haka laƙaha shi ne yake ta girgizar da wannan zuciya a yakin nufusi a rayu wace rayukan wace rayuwar wace rayu yace hayatin nufusul hubbi rayuwa rayukan masoya fi buhuli mautuha a cikin nisantuwa mutuwa ce rai na masoyi cikin nisantuwa mutuwa ce in ya nisanta da masoyin ka wadar kulmuna riskwar bukata donan ahibbatin ba tare da saduwa da masoyi ba mautuha ai kamar harasa bukatar ne duk bukatar da duk mutum kuɗin da samu da zai gyara annabi ai kamar bai samu kuɗi ba duk arziki da ka samu duniya in baka samu saduwa da annabi ai kamar baka samu kuɗi ba أقول وهذه في لحظة قد جلوتها هنا فتي أقول هنا توا شنئت حياتي ناك أمت رأيوة دون روك ما باين زوا زيارة النبي ناك أمت وانا رأيوة وشكوتها هنا كيكو كان دامو وانا فيتاوا يكي وهالي تاجا هالي في لحظة كنت النبي قد جلوتها أنا بينا شي na bayyana maka shi kara gashin nan yace wara yace wara yace wara hatu makarubi sariratu an yi shi wara haka makaruni hutu na wato mai bakin cikin zuciya shine an yi shi ya dinga bayyana damuwar tashi yana rage masa wato yana aiki masa wannan hutu kusa ake ta faɗin ana ta farna ta wannan maganganun sai zan zuciya tana hutawa tadikun da duniya fasihul majaluha a duniya fasihul majala duniya mai mai yalwar makewaya mai yalwar fili makewaya amma tadikun da ta mini kunci saboda rasa samun tare da annabi wa nafsi fi dulil buhudi raina kar'asa a haluha raina ta mun halin ta munana fi dulil buhudi saboda ne tsawon nisa na da annabi walaysa bi ghair qurbi yan umu baluha walaysa yan umu baluha wannan halin rantawa shine baluha walaysa yan umu ba zai taɓa samun ni'ima ba da ghair qurbi ba tare da kusantar annabi ba shifa istiqami warakar rashin lafiya ta dauratun wato ziyarar annabi lau analuha illa dai a ce zan samu haka kam lau analuha ta dai a ce zan samu haka kam wa inni la'arjuha ni ina fatan hakan wannan bukata walau kun fitili na ashi ko da ina cikin karagar mutuwa alhamdulillah